وعلى رسله السلام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال وفي روح الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن ذلك على قرآن فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله وحسب نبيه وكتاب العلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا فيه وإن الإنسان بالقول والأمر بالزاجر والباجر إلى حكيمه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أعلم أن الله بوديا أسلمه سمرسكيك وتزكية شيء أولا وشكرا جمعة ناجية جمعة نبيعة جمعة رمضان wanda ya sha biyu wa ramadan jiran shugaban musulmi na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan mars miladiyar shugaban muhammadu isa alaihi salatu wasalam dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin suratul nahali inda malin ya karanta mana faɗin Allah madaukakin sarki wa kare zargina a shirin لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وكذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلى البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى ومنهم من حكى الله ومنهم من حكت عليه الضلالة وسيروا في العرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يشاء وما لهم من ناصر jiya mun bada inda muke jin Allah maɗaukakin sarki ke ba mu labarin irin mummunan aikin nan na waɗannan kafirai miyagun bayi wanda ke ce mu za Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah yake musu tambaya na tauhidi me suke jira da ba za su yi imani da manzon Allah ba suna jiran sai mala'ika ne ya zo ya yi ma annabi shaida za su yi imani ko ko a'a suna jiran azaba ne ya zo sannan su yi imani da Allah to hakan nan Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin cewa ma'ana duk abin da suka ga kansu a ciki na azaba da kuma misali na ko na ubangiji a kiyama su ne suka jawo kansu to Allah ya ci gaba da faɗar mana wa qalan ladina asharaku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay Allah madaukakin sarki ke cewa waɗannan da suka yi shirka suna cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wai da Allah ya so ai da ba su tara Allah da wani ba ma'ana cewa ba tara Allah da wani ba fa na ƙarya ne eh suna suna wai jingina sabansu da Allah da kaddara shi kuma wannan ayin shi ma yana daga cikin ayoyin da yake nabbahar da mutane ko da da yake ya sauka a kan kafirai amma yana nabbahar da mutane kan cewa yana daga cikin misali kusakuran mutane duk da dai Allah ko yake sarki ya kaddarta kaddaran bawa mai muna mummuna ko mai daɗi amma mutum kaga ya saba ma Allah da gangar yana da halin ya kauce ce ai kaddaran Allah ne wannan kuskure ne in mun kalla zahirin wannan aya da aka misali bawa to dole zai saba ma Allah in shi ba annabi bane dan yana daga cikin kaddararsa amma ya kasance da gangar yana keta alfarman shari'an Allah sannan kuma ya kace ai ka san to kaddara ta riga fata a wannan kuskure Sinan Allah ko da sarki ke faɗa cewa ga ɗabi'a da halin kafirai sun ce wai da Allah ya so da su da iyayensu da ba su bauta ma wani ba Allah ba alhalin ƙarya ne kuma suna faɗa ne misali a matsayin inabi da kuma kara girman kai wala aba wala harramna min dunihi min shay'in ai da ba mu haranta wani abu cikin abin da Allah bai haramta ba na misali kama da sa'i ba wannan da muka wuce can a baya wadda Allah kwaikwayon sarki ke faɗan mana halinsu na cewan misali abu kaza haramun ne akan mazan al'ummarsu a haramun ne akan mata maza ne kaɗai za su cire daga misali yanayin dabbobinsu da suke yankawa wadda Allah kwaikwayon sarki shi ma ya bamu labarinsu a baya to za su faɗa wannan da ba su haramta komi ba in ba sun jira haramtawan Allah ba Allah ya ce ya Rasulullahi wannan ɗabi'an da suka faɗan maka ba kansu ne faru ba wa kazalika fa'alal ladina min qabli wanda suka yi kafirci suka yi mahalla kangara gabanin zuwan al'ummanka su ma haka suke faɗi sai sai ai kaddara ne ta biyo da su cikin shirka da kafirci da keta shari'an da haddin Allah Allah ko yake sarki ke cewa fa hal ala rasul illa al balagul mubin to shi annabi ai ba shi ke yin azaba ba da haka annabi ba shi ke rahama rahama na Allah ne azaba na Allah ne da haka shi aikin da Allah ya ba annabi shine ya shiryatar da bayi zuwa ga nagartaccen tafarkin Allah shine na Allah yake cewa shi annabi ne ke gare shi in ba kira zuwa ga Allah ba shine idan ka bi shi zuwa ga kiran da ya maka karɓauta idan bawa ya saba ma annabi ko kuma ya saba ma sauran annaba da suka gabata kafin zuwan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zama na asarar rashin bin ya koma kansa Allah ka kiyaye Allah mu dauki sarki yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kaga anan idan ka kalla siyakin Qur'ani ai Allah ya ba mu wani labari labarin da yake cewa shine al'ummatan da suka wuce gabanin kai ya rasulullah su ma haka suka faɗan mu annabawansu to misali kamar muna jiran yaya haka ya kasance sai Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula sai Allah yake cewa haka lamarin yake kowace al'umma da ta wuce gabaninka ya Rasulullah mun aika ma wannan al'umman dan sako zuwa gare su ya annabin Allah menene Allah ya aika musu da sako din ta wajen misali zuwa da annaba din shine anabudullah wa istanibut tagut sakon shine su bauta ma Allah shi shi kadai allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda shine mamallakin sammai da kasai wajtanibu daguta kuma daga cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya ce musu wajtanibu daguta ai wajtanibu ibadatu dagut akwai ijazu hasbin hawa su kiyayi misali bautan dagutu menene dagutu kullu ma ubida min dunillahi fa huwa dagut duk abin da aka bauta ma wanda wannan ba Allah ba shi ake kira dagut sawa'un jinnu ne sawa'un mutum ne sawa'un misali duwatsu ne sawa'un gumaka ne in aka bauta ma waɗannan abin su ne ragu amma misali kalman ba kuma za a saukar da shi akan misali mala'iku da annabawa ba kamar misali annabi isa alaihi salatu wassalam kamar annabi uzairu alaihi salatu wassalam kamar sauran mala'iku da misali mala sauran kafiran laraba suka bauta ma to waɗannan su kuma ba dagutu ba ne an fahimta shine ranar kiyama Allah daukin sarki zai kora su wutan jahannama da su da wanda misali suka bauta musu Allah daukin sarki yake cewa fa minhum man hadallah daga cikin su al'ummatan da suka wuce gabanin al'umman ka ya rasulullah a cikin su akwai wanda muka shirya da haka karka ga al'umman ka su wasu sun shirya su ma sun bi layin kaddaran Allah ne magabaci wa minhum man haqqad alayhi dalala daga cikinsu akwai wanda Allah ya kaddarta musu cancantuwan bata da haka a cikin al'ummanka ya rasulullah idan ka ga wasu ba sa shirya ba duk da kokarin da kake ta tayi ba dare ba rana akan su shirya din to kaddaran Allah din nan dai na bata shine ya tabbata a tare da su don haka kar hakan ya bata maka ne shi yasa zaka ji Allah ya wani waje yana cewa la allaka bahin nasaka Allah ya kunu mu'min yanzu ya rasulullah idan ka kira al'ummanka sun ki musulunta ka yi ka sun ki musulunta wannan sai ya bata maka rai ka ji kaman ka halaka saboda ba halaka ba ko kuma misali Allah ba ka ga duk irin waɗannan yana kawo su ne a babin tafliya da daga ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki sai yake cewa to fasiru fil ardi fanzu ku kafiran maka da yanzu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsaya da daddare da rana da safe da yamma yana kiran ku zuwa ga rahaman Allah wanda za ta yalwace ku ta yalwaci dukkan abin da kuke tunanin ma cewa kun aikata gabanin shiga musulunci na miyagun ayyukoki da sabo kamar yadda misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da Amr dan As ya zo zai musulunta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ni ko hannunsa amru zai yi ko hannu su yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ni ko hannu amru ya ni ko hannu sai amru kaman zai kama na annabi sai ya janye hannunsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amru ya zaka janye hannu bayan ka ni go sai ce ya rasulullahi ai ba zan amshi bai'a ka bai'an ka ba sai da sharadi manzo Allah ya ce sharadi kuma amru kan gyara ne yace yace ba zan amshi bai'a ba sai da sharadi kuma sabida baya din a dan jirgin sai ke cewa to a misali yanzu bai'an sai da sharaɗi sai ke cewa ya rasulullahi na yi ma kaza na yi ma kaza na yi ma kaza na yi ma kaza ya dinga lissafa ma annabi abin da yi na rashin kamata ya ce to yanzu sharaɗin da muke neman shi ne ke mun sharaɗin Allah zai gafarta mun duk wannan abin da ne yi manzo Allah sai kalle shi sai murmushi ya ce amur ba sai an je nan ba ai al-islamu ya jubbu ma kabla ku musulunci duk abin da ka yi a cikin kafirci gabanin ka shiga musulunci komin girman wannan zulubin daga sanda ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to Allah ya goge duk abin da ka gabatar sannan sai amur ya samu sakewan jiki sannan sai ya kawo hannu ya yi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam baya shi ne nan Allah madaukin sarki yake ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su al'umman ka su tafiya mana bayan kasa idan sham za su je ai a hanyar su na zuwa sham akwai al'ummatan da muka halakar ga gidajen jirgin su nan suna gani a hanya idan yemen za su je a hanyar su na zuwa yemen ma akwai al'ummatan da muka halakar kamar al'umma annabi salihu su je hanyar mana su ma su je su gani ai za su ga gidajensu gashi nan ka Allah yuhu da ku kaman ba a halice su ba ga kwakwai gidan ba kowa sai Allah madaukin sarki yake cewa kai fa kana ajibatul mukazzibi yaya karshen makoman wanda suka kare ta annaba ya kasance ma'ana wai wannan a matsayin wa'azi ma al'umman ka ya rasulullah su bi hanya su gani in suka karyata ka to kaman yadda muka maida gidajen waɗannan mutanen kwafai to su ma haka za mai da nasu kuma kuma misali ko da mutanen maka dan annabi sallallahu ta'ala sallam ya zo ya amsha maka daga baya da izinin Allah gidajen nasu daman ya zo misali ganimar musulmai da musulunci amma yanzu wani babban abin tashin hankali Allah kaɗai ya san mutum miliyan nawa ne a yau ka karanta ka faɗi da addinin hadisi da wanda suka karanta da safe da wanda za su da kamar yanzu yadda muke safe yanzu haka sanda muke su bayi wasu na sallar azumi a sanda muke su bayi wasu na sallar la'asar a sanda muke su bayi wasu yanzu suna sallar isha to haka duniyar take ratokin take juyawa to a daidai waɗannan lokacin karka ka saman cewa ayi galibi a sallar su bayi ana jin dogayen sura to wasu yanzu suna nan suna ga wani tilawa yake daidai ka bari daɗin yake Allah ka san mutum miliyan nawa ne a duniya to duk wanda fa yanzu ya ce tabbat yada abi lahabin wata to wannan bakin tsinuwan Allah din ya tabbata akan Abu Lahab ai wannan ya isa ya zama ishara ya isa ya zama ishara ko da gidan da jinsu bai zama kafai ba sai Allah madaukakin sarki sai yake cewa annabi wa in tahrif ala huda ya rasulullahi ko da kana da nufin cewa al'umman ka misali su musulunta duka gabaki daya dan ma'aiki alaihi salatu wassalam an ce a sande isra'i da miraji ya ce allah kada ka halakar da al'umma da misali ruwa kamar yadda ka halakar da al'ummar fir'auna za allah sallallahu ta'ala alaihi sallam sai allah ya ce mashi na amsa maka ya rasu ya ce ya rasu ya ubangiji kar ka halakar da al'umma na da fari allah ya ce na amsa maka ma'ana kafircin su karya kai irin wancan kafirci wancan mutanen har a musu aka saboda kwadayin shi misali zuwa ga shi yasa ma Allah da ya tashi siffan tashi a wani ayin sai ce harisun alaikum manzo Allah ne tsananin kwadayi ne a kan don mu samu rahaman Allah kuma bil mu'minina kaga harisun alaikum alal jumla da aka zo tafsilan sai ce bil mu'minina kuma raufur rahim annabi a wajen mu'minai raufur rahim a wajen halittu wanda ba su shiga musulunci ba harisun alaihi har ya zuwa lokacin yana kwaɗayi yana addu'a shi yasa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya je da'ifa kamar yadda mun sha faɗin kissan a nan da ya je da'ifa abin da aka yi masa a da'ifa sai da ya zama na jini na shugaba yana gangara yana kwanciya a kwarin takalminsa tare da sayyidina zairu dan harisa yana ta kakkarewa ya zama na suka samu raunin dan su bi kadai suka ji wannan abin da aka yi manzo Allah ya kusa ta hadaran Allah halittun Allah na sama suna jin zafin abu mala'ikun da Allah ya ba shi ikon tsara duwatsun duniya ga baki daya ya ce Allah kai min izini in je wajensa in akwai ɗauki yana zuwa sai ce ya rasulullahi ni mala'ikan duwatsu ne tun da nake ban taɓa sauka ƙasa amma na zo ne in tambaye ka ka yi izini mu ɗauki wannan duwatsun tuhaman mu kifa a kansu su halaka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ma hadi kawai fa innahu la ya Allah ayi musu hakuri ayi musu hakuri ya ubangiji ba mamaki ba su san abin da na zo musu na shirya ba san ni ba ne saboda kila Allah zai fito da masu la ilaha illallah a tafarsu lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi ya aika a kira mutanen Dausa zuwa ga musulunci wanda aka aika da ya dawo sai ya rasulullah al-in Dausa ya rasulullah ta ne ma Dausa kawai ta halaka sai ce a zo musu da wannan alkhairin amma su karyata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bu istula'ana yace Allah bai aiko ni da tsinuwa da zage-zage ba Allahumma ahadi dausan wa atini bihi muslim wa atini bihi muslimi Allah ka shiryar mun da mutanen dausu ka zo mun da su suna musulunci sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan rahamaniyan annabi kenan an ce wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sallah na Aisha tana wajen ta ce ya rasulullahi mini addu'a annabi ya daga hannu ya mata addu'a ya mata addu'a na Aisha ta ji daɗi ta ji daɗi ce wannan addu'an ya Rasulullah kika ni kadai annabi ya ce wannan addu'an da ne nake haka nake ma al'umma na bayan duk hamsin salawati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to haka fa muke cin wannan albarkar na annabi ba daren mu ba ranar ba ma shi zai baka mamaki ba sai hadisin Abu Dawud da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ana bijiro min da ayyukan al'umma idan na ga mai kyau in ji daɗi in ma Allah godiya da ya musu muwafaka da aikin alkhairi yace idan na ga mummunan sai in roki Allah ya gafarta musu ya gafarta musu shi yasa nan Allah yake cewa in tarif ala hudahu ya rasulullahi ko da za kana kokarin su shirya fa inna Allah la yahdi man yudillu Allah baya shiryar da ai man qaddara Allahu alaihi salala wanda Allah ya riga ya rubuta shi misali shaqi azaliyan kamar yadda ya zo a cikin hadisin sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yana cewa inna ahadakum yujma'u halquhu zuwa can karshe sai yake cewa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zara sai ga mutum yana aiki irin aikin yan aljanna sai ya zama tsakanin shi da aljannan bai wuce zura'i ba shi yasa malaman musulunci suke cewa yace wannan hadisi ta isa bulala ma dukkan musulmi ina fata an fahimta ta isa kuma hadisin rahama ga dukkan kafiri ta isa tsoratarwa ga dukkan mai sallah menene tsoratarwar da ke ciki Allah yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati sai kaga mutum yana aiki irin aikin yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zura tsakanin shi da aljannan kawai cire rai shine zura'i ma'ana annabi ya nuna kankancin lokacin da kawai zai zama sanadiyar shiga aljanna Allah Allah mun tuba sai ce facebook a ne ita kaddaran shi na azar sai ya gabace shi faya mana bi amal ahlin nari a take a lokacin sai aiki yan wuta shi yasa manzo Allah yake cewa da sanda za a zare ma mutum rai shedan zai zo kan shi tsaya Allah ya ba shi dan dama shedan zai dinga tunatar da shi kalmomin kafirci ya dinga wani bawan Allah an ce zai mutu ana lakana mashi ashhadu an la ilaha illallah sai yana cewa an ki a can an ki a can hankalin al'ummarsa duk ya tashi suna tunanin cewar to yanzu wannan mu muna kyauta mai zato muna ganin shi bawan Allah a wannan marhala yanzu yana cewa ba za a ce ba can da ya dogon su ma iko Allah sai ya farfado da ya farfado sai ya samu lafiya sai suka ce mashi ah wane wani abu ya ba mamaki mu mun kyauta maka da amma ka zo mutuwa muna ce ka ce la ila illa ka na cewa za a ce mace ce Allah sarki ba da ku nake yi ba shedan ne ya tsaya a kaina yana ce ma in faɗa kalman kafirci a ya ce da shedan nake yi a lokacin ka ga misali mukaddarta da Allah ya kaddarta ya mutu a lokacin sai misali mutane sai su nuna na mai fito a ce dan wuta ne to ka ga misali wannan shine misali yaya zaka cika wannan shine tashin hankalin duk musulmi malamai suka ce wanda yake da wannan kalubale a gabansa yaushe har yake ganin cewa shi tsarkakake ne wani ba tsarkakake ba shi na Allah ne wani ba na Allah ba wani daga cikin manya-manyan shekunan mu Allah ya jaddada rahama ya saka masa da alkhairi aka ce mashi akramukumullah yanzu kamin me kuke nema ya ce duk abin da Allah ke mabawa ne yarda ya ce ba wanda Allah bai ba mu ba shine maulana shi Ali al-Kharaji ya ce abu ɗaya yanzu muke tsammani a wajen Allah ko muna sa kaunan Allah zai ba mu aka ce me kuke jira ya ce cikawa da imani akwai wani babban bawan Allah a Misra ana ce mai shi Ahmad al-Magharibi shi Allah ya yi mashi buɗi yana yawan mafarki da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka san manzon Allah ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'a al-haqqa duk wanda ya ganni a bacci ni ya gani da gaske فإن الشيطان لا يتمثل بي الشيطان بايا كما دني yana yawan ganin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bacci sai wata ran sai ce ya rasulullah ina son kai mun lamana a rubuta sunana a cikin waliyai sai manzo Allah sai ce na lamunce maka cikawa da imani yana ta mafarkin annabi sai ya tambayi annabi a rubuta sunan shi auliya sai annabi ce na lamunce maka cika da imani wata ran sai annabi ce kai ka ko san ma'anar cika da imani kuwa ai shi ne ƙarshen ƙurewan wilaya ke nan ai shi ne ƙarshen yardan Allah yanzu shaidan sanda yake shaidancin shi da farko ai misali wa ya zaci cewa shaidan zai zama da zai zaci zai zama karshen lalataccen ƙarshe ba hakan ya sa har mala'iku suka je dan ya musu addu'a ai shi bai taɓa tunanin haka za su kasance da shi ba to da haka shi kuma kafiri da yake kafirci shi yasa malaman musulunci suka haɗu kaɗi ba duk wanda ba Allah ne ya tsine mashi ba a ƙur'ani kamar su abu lahab kamar su fir'auna kamar su shedan da makamantansu to haramun ne musulmi ya tsine mashi saboda misali musamman wanda yake raye wanda yake raye komin kafircin shi ko da shi ne misali yake haɗa gandun da ake cutar da musulunci abin da ake bukata a kan shi musulmi ya yi mai addu'an shari'a musulmi ya mai addu'an shirya me yasa saboda annabi ya ƙara yawan al'umma kamar yadda shine mu muradin annabi din annabi na son al'umman sa yafi al'umman kowanne annabi yawa to sai in ya riga ya mutu ne an ga ya mutu ba a musulunci ba to sai a ja layi tsakanin shi da addinin musulunci amma ma da mun yana da numfashi ba a cire masa kauna ba a cire masa kauna da haka misali wannan shi yasa ko da yaushe wani malami na cewa ko fala tanzuran fil abdi dunaka musliman wala kafiran hatta tugayyiba fil khabar a musulunci karka rika zaton cewa akwai wani wanda ake ma gargadin musulunci in ba kai ba karka sa akwai wanda ake masawartarwan kafirci in ba kai ba sai ka shiga kabar sai na umar Allah ya kara yadda a gare shi ya ce wallahi idan na ji kafana na dama ta taka kofar aljanna ya ce ba zan sakankance ba sai na ji hagu ta bita sai na ji hagu ta bi ta mun shiga tare ya ce amma ba ko shi yasa waɗannan yadda suka san Allah yadda suka fahimci sakon manzan Allah ba za ka taɓa jin suna aibata wani ko da kafiri ba ne balantana su aibata ne sallah sai na umar fa wucewa ya ga wasu na bautan wuta sai bai ce musu misali ya kuma su bautan wuta ba sai ce ya mai wuta ya ma abincin wuta sai ce ya sahiban nar bai ce mashi ya abidun nar ba to waɗannan misali yana daga cikin hadisan da ya kamata muna kira zuwa ga musulmai mu kuda kwarai ga muna kira zuwa ga musulmai ɗan uwanmu wallahi azim su kiyaye Allah su kiyaye Allah ga wani hadisi na Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu ta'ala ya ce inna ahadakum la ya'malu fi ma yabdu lin nas innahu min ahli jannati wa huwa min ahli an-nar sai kaga mutum yana aikin ibada gudun ban sha'awa kowa ya gan shi misali zai ce kai ai suwa na su ne manya a gaba gaba a aljanna annabi ya ce kuma dan wuta ne sai ce inna adakum la ya'malu fi ma yaqulun nas innahu min ahli an-nar wa min ahli al-janna sai ga mutum yana aiki wanda zahirin aikin aikin yan wuta ne sai kaga kuma misali dan aljanna ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka shi yasa misali kowa ya ta kansa ko mu ta kan mu ta kokarin an taba tambayan wani wai wani ba musulmi bane sai ce to ni ma dai Allah ya amshi na musulunci ibnu abi mulaika hadisin sa mun karanta a Buhari ya ce na riski sahabban annabi sun kai wajen talatin da wani abu ya ce amma kowanne a cikinsu abin da za ka jina cewa ce to mu dai imanin ma namu ya cika tukunna muna fatan Allah ne mana kyakkyawan karshe sa mu cika sahabban annabi sun je yaki tare da shi yanzu kalla sahabin da yana tare da ma'aiki a wajen yaki yana tare da ma'aiki a wajen yaki an ce sanda maki bautaro ta take shi yana gyara dokin annabi ya take shi sai musu sai sabai suka ce mashi hani Allah kal janna ka ya rasulullah muna ma wani murna a janna annabi ya ce wa ya ce muku dan aljanna ya ce gashi nan ni ina ganin shi a wutan jahannam tana kona shi ya rasulullah wuta ku sai ce ba na ce kar kowa ya saci kayan yaki ba ka ce ya ce to ya saci bargo ya boya kayan shi wannan kin bin umarni na da ya ja masa wuta ana duba kayan shi aka dinga bincika sai ga bargon na wani alharini ya koye a cikin kayansa wani misali mijin sai ya da ummu habiba mai ɗakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna cikin wanda suka yi hijiran farko suka je Habasha da suka je Habasha ya tafi Habasha a musulmi a bakin annabi ya amshi karban shahada amma ana zuwa Habasha yana bauta yana bauta sai zamiya sai ta ɗauke shi sai yarda sai koma kirista haka yasa auren ya rabu tsakanin shi da mai dakin sai da ummu habiba ta shiga cikin damuwa ga ci a maka babanta na kafirci dangin ta yayinta da kanta duka suna kafirci ga mijin da ta fake da shi yanzu ya kuma koma a wani addini ga annabi ne gatar da shi kuma yayi nisa da ita labari sai zo manzo Allah sai ce a je a ce mata ta yi hakuri shi zai aure ta saboda ya suturta ta ya share mata hawaye farin ciki ya kama ta shi yasa ta fi kowa a matan annabi sadaki lokacin sai na jashi ya ce to na ɗauki ɗawainiyar biyan sadaki da ajiyuna sai ya biya sadaki irin sadakin masu isa da mulki shi yasa ba ni sadakin ta a matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to waɗannan kai ba shi zai baka mamaki ba sanda annabi ya hajin ban kwana wanda yake ma annabi takinta in annabi ya faɗa a rika sanar ma mutane bayan annabi ya koma ga Allah ya bar shi a musulunci bayan annabi ya intikali ya koma zuwa rafiqil ala yarda ya mutu ba a musulunci ba to idan musulmi ya san wannan ina ya ga misali tabbatuwan nashi har ya rika kokarin daukan wasu a musulunci yana fitar da su shi bai kokarin ya jawo wanda ke wajen musulunci ya shigo ba a sai ya dauki na ciki ya fitar da shi ya zai yi da Allah da aka misali malamai da mu ɗan uwa duka wallahi mu ji tsoron Allah cikin al'umma annabi mu ji tsoron Allah kwarai cikin al'umma annabi da aka karka yarda zuciyanka ya darsa maka wani musulmi ne la ilaha illallah kafiri karka yarda zuciyanka ya darsa maka wani mutum mai sallah kafiri ne ko da kun saba a fahimta tare da shi sabanin da ke tsakanin sabai wallahi ya tuna mun faɗa a bara da baran can yanzu wannan ba qur'ani muke karanta ne sura 114 ba a cikin sabon annabi akwai wanda qur'anin shi sura 117 kuma wannan qur'anin namu da muke karantawa ya yarda da ita amma nashi na da ƙari ƙarin surori har guda uku kuma an ce ya kija nashi ya zo ya amshi wannan din ya ce in amshi abin daga bakin annabi annabi ya bani kuma ya ce min duk wanda yake da sabani ya dauki nawa bai ce dauki na kowa ba sai in ije wanda annabi ya bani ya dauko na wani amma bai hana shi misali idan lokacin sallah yayi a zo a yi sallah tare ba amma fahimtar shi na nan da haka misali irin waɗannan abubuwan suna da dama da idan musulmi ya yi zurfin karatu ya fahimce su to sai ya ƙara jin tsoron Allah ya girmama fahimtar dukkan musulmi ya girmama fahimtar dukkan musulmi don da abin da ke kawo saɓanin rashin girmama fahimta Allah ya ce mana Allah ya ce mana Allah madaukin sarki ke ce ma annabi in tarif ala hudahum ko ya kwaɗayin ka yake a cikin shiryatarwar su ya rasulullah fa inna Allah la yahdi man yadillu Allah ba zai shiryatar da wanda ya kaddarta mashi bata ba wa ma lahum min nasirin kuma su din ba su da mataimaki na
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليهم حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي التي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والبغي أنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
وأقسموا بالله جاد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبينن لهم الذين يعترفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوعنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون Allah mutuncin sarki ke cewa wa aqsamu billahi jada imani za ku dinga rantsuwa iya kurewar rantsuwa maka ya rasulullah me nake rantsa da shi shine misali la ya asallahu man yamut ai duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba wani tashin kiyama da za a yi wanda mun gabatar da bayani mai fadi akan wannan ajiya bala wa'adan alayka haqqa Allah yakan ce a faɗa musu wannan alkawarin Allah ne na gaskiya wanda misali la ya hataliku abadan walakin na aksar nasu la ya alamu sai dai yawancin mutane ba su san cewa Allah yana da ikon rayar da matattu ba ma'ana wai ba wai ba su san cewa za a mutu ba a sun san za a mutu amma ba su san Allah yana da ikon rayar da matattu ba li yubayyana lahum allazina yahtalifuna fihi kuma za su mutu Allah zai tashe su kuma zai musu bayanin abin nan da suke sabani ya su ya su akan cewa Allah ba zai tada matattu ba وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين Allah madaukin sarki ke cewa Allah madaukin sarki ya yi sani ga wanda suka yi kafirci kuma suke karyata tashin kiyama suke karyata Qur'ani suke karyata ka ya Rasulullah inna ma qaulina li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ai ba su san mu bane ya Rasulullah ba san mu bane ai mu in mun nufi abu mukan ce mu abin ya zamo ne ma'ana ubangijin da ke da ikon ya ce ma abu ya zamo ya zamo shine tashin kiyama ya ce a tashi a tashi zai gagare shi shine misali Allah madaukakin sarki yake nabbahar da su kan haka yake cewa wallazina hajaru billahi sannan sai Allah madaukakin sarki ya juyar da magana zuwa ga yaban sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala sai wanda suka sha wahala a cikin hadisi ana cewa wannan ayan ta sauka ne akan sayyidina Bilal da sayyidina Khabbab bin al-Irth da misali sayyidina ammaru bin yasir da makamantansu waɗannan wanda misali suka sha wahala yanzu kallon sayyidina ammaru sai da ya kai ma ammaru duka na safe daban duka na yamma daban bilalu za a zo a tube shi tsirara daga shi sai dan banti a yi mai bulala a yi mai bulala a yi masa bulala idan an yi masa yadda bilalu bulala a dauko gishiri a zuba a kan raunin da aka yi masa a baya ka zai san gishiri a cikin rauni a shafa mai gishiri a baya a kuma shanya shi a rana amma abin da yake faɗi ahadun ahadun ahadun ahadun ahadun ahadun yana nan akan halinsa sai na ammaru ne sai da misali da aka zo ga mahaifiyan shi a daure ga mahaifin shi a daure shi yasa idan kana jin waɗannan za gane wallahi mu kawai rahaman Allah ne muka ci bulus muka ci bulus sai na miki da bin al-aswad sai daga cikin manya-manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin waza wanda suka karanta adabul mufrad anan za su yi tuna wannan hadisin wanda wani ya zo yake ce masa hani Allahu ya sahabu rasulullah ce muna cewa ku murna sabon annabi yake cewa kun ga annabi kun kaza kun je yaki kaga wannan abun a taya su murna ne dan ni'iman Allah ne mai girma sai ran mikidadi ya baci sai ce kai ma Allah godiya da baka yi karo da abin da muka yi karo da shi ba kana cikin musulunci arha sai ce kamar ya sai ce kana tunanin in kai kai muwafaka da zamanin annabin kana cikin wanda za su mika wuya kana cikin wanda za su mika wuya inda ka ga zamanin saboda sahabban annabi Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan bayan Allah subhanallah da ba don su ba da yanzu ba ma addini da ba don su ba da yanzu ba qur'anin nan tare da mu da ba don su ba da ba sallan nan duk su suka dauke mana wannan jalalar kamar yadda muke faɗa amma ɗan ya surfa sai da ya zo aka ce ya zagi Allah da ya ga bala'i ya bala'i ya zagi Allah ɗin ta hanyar misali faɗin magana mara daɗi a janabin ma'aiki alaihi salatu wasallam ana kwance shi sai ya rugo da gudu yana kuka ce ya rasulullahi na halaka na halaka ma zalubiya ta waka su fika ya ce ya rasulullahi ba su gushe ba suna min azaba har sai da na auka maka manzo Allah ya ce kai fa tajidu imanika ya amma yaya kake jin zuciyar kai ce wa qalbi mutma'innan bil imani zuciya na imani na nan dankare manzo Allah ya ce in adu fa wuce ko gobe suka sake maka haka kai saboda ka samu tsira a gaban shi yana ji yana gani mahaifiyansa haka aka sa mashi aka saka a matin takanta a idansa aka sa mashi haka aka saka a matin takanta mahaifi shi aka sa doki ya ɗau ya janan doki ya janan haka doki ya raba shi biyu a idansa duk aka yi wannan annabi idan ya wuce suna ɗaure ya ce izbiru ya ahli ya fa inna mawuyikum aljanna ahli ya ku ya hakuri za mu haɗu da ku a aljanna muna nan muna tare sun ga irin waɗannan abubuwan da Allah kaɗai sani wadda ba lalai bane mu a yi mana irin wannan mu samu tabbata in ba da taufikin Allah ba shine nan Allah madaukakin sarki ke yabar su yake cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu sai da ya kai ma suna ji suna gani fa ba a dadi suka bar maka ba wallahi ba dadi yasa suka bar maka ba azaba ne suka ce ya rasulullahi ai mana izini mu gudu habasha suka fata fi habashan amma aka shirya mutane aka ba amur dan asu kudi wanda dazun ka bada labarin shi ya zo ce annabi ba zan imani ba sai mun sharadi aka ba shi gishiri aka ba shi kuɗi aka ba shi kaya ya kai mana jashi me ake so wai a dawo da su a wannan tafiyar har da ƴar manzon Allah sai da rukayya har da ita da mijinta sai na Usman haka suka ɗauki kaya a kawunan su suka tafi Habasha aka je aka ce mana jashi ya dawo da su Najashi ya ce ai shi ba a haka manzo Allah ya ce shi yasa watan musulunci ya koyar da mu kyakkyawan mu'amala in ka ga musulmi yana yana ana dora shi akan yayi ki mu'amala mai kyau da kirista to wanda ke dora shi bai fahimci addini ba musulunci bai hana ai mu'amala mai kyau da kirista ba duk wanda ya san qur'ani Allah ma ce yake wala tajidanna ashaddan nas ko lil ladina amanu al yahuda wal ladina asharaku wala tajidannahum aqrabahum muwaddatan allazina qalu inna nasara ya ce za ka samu wanda suke son musulmi suke jan musulmi a ciki su ne kiristoci Allah maɗaukin sarki ke ta yabansu a cikin ƙur'ani saboda misali su ga yanayin zuciyarsu amma tare da ba a ce malamansu suna canza musu tunani ba suna nuna musu cikin musulunci wannan akwai amma kai za ka yi amfani da zahirin musulunci ka ji an ce wai ranar kirsimeti in ka yi musu kaza ka zama kafiri waye ce ko in sun kawo maka yankan abincinsu a ce in ka cika zama kafiri a ina aka fada Allah fa cewa yake yi fa idan kana jin yunwa makocinka kirista baka da abinci za ka mutu ya ce buɗe ƙofar shi ka shiga gidan shi ka ɗiba abinci ka ci in dai ba ka tabbatar mai yana da cin alade ba ne musulunci bai da mu ci alade ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam tura su yayi wajen sarkin kirista a lokacin yace shi mutumin kirki ne a kasan shi ba a zaluntan kowa a lokacin misali ga kasashe da dama annabi bai zaɓi kowa ba sai kirista shi yasa da kiristoci sun san annabi wallahi da gudu za su zo musulunci da sun san yadda annabi ke girmama lamarinsu kuma yake son su samu rabahaman Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'anin mu da Allah ya saukar mana sai da aka faɗi sunan sayyida Maryamu har wajen 25 amma ba sunan mahaifiyan annabin mu ko waje daya annabi Isa ko an faɗe shi sama da su 60 annabi mu so so hudu ko mu ce so biyar kadai aka ambace shi da sun san Qur'ani yadda ya kamata da malaman suna fuda musu Qur'ani wallahi duk musulmai za su zama kuma musulunci shi ya fi kamata da haka muna kira da in akwai kiristocin da suke jin musu gane cewa musulunci shine addinin gaskiya wanda shine addinin da annabi isa alaihi salatu wassalam yake cewa zan tafi amma allah zai aiko muku wanda zai cika aiki na bayan annabi isa ya tafi wa ya zo ai ba wanda ya zo in ba manzon allah ba kuma har yanzu wani bai kara zuwa ba annabi isa ya ce ma kirista in na tafi wanda zai cika aiki na in ya zo ku rungume shi ya ce fada in the heaven zai aiko muku tunda misali in an ce uba din a misali mulkin sama irin terminologin littafin su ne ba wai yana nufin cewa a'a shi Allah din ya mai da shi uba bane shi da a'a to waɗannan misali malaman na sai suka kasa fassara musu waɗannan kalmomi masu wahalan fassara din Allah madaukakin sarki ya sa yi ma annabi ne tura su wajen najashi kuma najashi ya ba su kariya ya ba su aminci ya ba su duk abin da misali bako ke bukata kai hasali lokacin da najashi sai suka yi kokarin wai su aibata wanda annabi ya aika wajen najashi da duk suka yi suka yi suka kasa sai suka ce to ai suna zagin isa da maryam sai ce suna zagin isa da maryam sai ce sai ce to ku me kuke ce ma isa da maryam din sai ce wallahi mu ba mu ce mu isa da maryam ko ba mu ma san waye isa ba ba mu san wane ne maryam ba sai da annabin mu ya ba mu labarin su ya karanta mu sai ce to mene annabin naku ya ce muku shine sai karanta suratul maryam ana karantawa na jashi na kuka ana karantawa na jashi na kuka a lokacin fa shi ya haddace bible ne fa ba yanzu wanda zaka su ban san ma addinin ba maimakon su yi kokari su fahimci addinin kuma addinin nasu yana gun musulmai ne yana kuka sai ce wallahi da abin da annabinku aka saukar mai yake karantawa da abin da aka saukar masayid na isa ya ce a cikin tangaran ɗaya ya fito ya ce na ba ku dama ku yi duk abin da kuke so ce ka je ka ce kayan da kuka min ba na so ku ɗauki kayan shine aka koma ana cewa yanzu wai manza Allah yanzu lamarinsa har ya kai haka a wasu garuruwa daban da ba na musulunci ba amma daga ƙarshe da najashi Allah ya nufe shi da rahama ya dinga bibiya ya dinga bibiya sai da ya samu ingancin addinin manzan Allah shine addinin da annabi Isa ya faɗa wa rasulun min ba'di ya ci ismuhu Ahmad Najashi ya musulunta amma Allah bai sa ya taba ganin annabi ba ya taba ganin manzan Allah ba ya musulunta shi yasa ake adada cikin muhdarmai nan Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanabawwi annahum fid dunya hasana Allah ce za mu tattalan musu mai kyau a duniya yanzu kalla Abu Huraira da ya zo misali wata rana da rigar sulki ya share majina a cike ce bakin bakin ya Abu Huraira yace na ga sanda Abu Huraira yace dukan fada a nan tsakanin mimbarin Annabi a sune yace akan zo a sa kafa anan a jiko ina raye saboda yunwa yace yau ga Abu Huraira da rigar sulki shi yasa idan mutum ya bi Allah da gaske ya bi Allah yadda ya kamata ya bi Allah ko da ana misali da shi a matsayin kaskantuwa da wulakantuwa wata ran sai daula ta dawo hannunsa kuma wannan wai tukuicin duniya ne gabanin a je lahira da a ce duniya ita ce darul jaza'i to da ya ga abin mamaki a duniya to sai dai duniyan ba komi bane a wajen Allah duniya ba komi bane a wajen Allah nan Allah madaukakin sarki yake cewa za mu ba su mai kyau a duniya wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah ce ya Rasulullah kaga ladan lahira ai da sun san abin da ke ciki ai shine mafi girma Allah ce allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalun su ne wanda suka yi hakuri kuma ka tsananin dogaro da ubangijinsu Allah ya ba mu hakuri a cikin bin sa ya ba mu hakuri a cikin jarabtawansa ya ba mu hakuri a cikin dukkan mu'amalan mu ya mu ya mu da bayi albarkacin ma'aiki alaihi salatu wasalam Allah kuma ya ba mu ikon dogara a gare shi hakikanin dogara alhamdulillah wa salamu ala rasulullah Allah ya ba mu gari insha Allah sai masu tambaya